ومثواه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفطر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا نهرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna goma sha biyu a watan ramadan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida muna kuma sha biyu a watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar allah ya kaddara mana zama tare da 'yan uwa mata a masallacin muhammad tasi'o foundation bariki gra a garin gumel muna ci gaba da karanta alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda Allah mai girma da buwaye ya hore jiya mun kwana a aya ta casa'in da takwas a jeren giyar surorin alkur'ani yau za mu tashi kan aya ta talatin ko ta casa'in da tara ita ce suratul zalzala suratul zalzala ita ma'ayoyinta guda takwas ne ta zo ne domin ta tattaro hankulan 'yan adam ta nuna musu isar Allah maɗaukakin sarki da mallakar shi akan komai da saninsa ga komai da kuma cewa za a koma gare shi dalilin ya san komai ya isa kan komai yasa zai ba da labarin komai a ranar gobe alkiyama ita wannan surar an saukar ta ne cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hijira ba ya koma garin Madina da haka ana maka aka saukar da surar ana kiranta makiya kenan Allah ya buɗe ta da cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim da bismillah idza zulzilatil ardu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز من قائل إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا شرطيني الله يتي إذن زلزلت الأرض أن جرجزك أساه wannan duniyar da muke zaune a kanta to akwai ranar da Allah zai jijjiga ta duk abin da ke kanta sai ya motsa sai an jijjiga shi yadda kike motsa rariya a lokacin tankaɗe duk abin da ke ciki sai ya kaɗa to haka Allah zai ba duniya idza zulzilatil ardu in an girgiza an kaɗa ƙasa al'ardu anan ita ce duniyar duk duniyar Allah zai girgiza ta zilzalaha Allah ya ce girgizawa a gare ta wannan kamar wani kira ne ga hankali zuwa ga ɗan adam yadda muke ganin girgizar ƙasa ko kecewar ƙasa a ɗan mitsitsin lokaci a ce ta cinye dubban mutane da gidaje da dukiya to sai aka ce gaba ɗaya doron duniyar shine Allah zai girgiza a ranar gobe alkiyama idza zulzilatil ardu zilzalaha kuma ya dangata girgizar ga kasar cewa za a girgiza ta fa matukar girgizawa to me amfanin girgizawar kuma me zai faru sai ce wa akhrajatil ardu asqalaha yace to kasa za ta fitar da nauyin da ke cikinta wa akhrajat duniya ko ƙasa za ta fitar me za ta fitar sai ce aska laha nauyin da yake cikinta duk wani nauyi da ke cikinta ƙasa za ta fitar da shi kenan amfanin wannan girgizar Allah ya tono abin da ke cikin ƙasa shine dalilin wannan girgiza ɗin malamai suka ce idan an yi girgizar menene zai fito aka ce duk ɗan adam da aka taɓa binnewa a cikin doron ƙasa lokacin da za a girgiza ta kawai ko'ina buɗewa za ta yi ko'ina ƙofa za ta zama sai a ga mutane suna fitowa daga cikin ƙasa kowa sai ya fito Allah kaɗai ya san adadin ɗan adam nawa ne abin na cikin ƙasa to idan aka zo lokacin tashin alkiyama aka girgiza ƙasar aka botsa ta ko'ina zai dare nan an yi ciko nan an yi dbc nan an yi gida nan an yi ɗakuna kuma akwai mutane a kwance a gurin wani gurin an yi daɓe wani gurin an yi gini hawa goma wani gurin an yi hawa ashirin kuma duka wannan mutanen allah na buƙatar su ya za a yi ana da buƙatar a girgiza ƙasar duk abin da ke kanta ya baji duk abin da ke kanta ya dawo fili duk abin da yake da ƙarfi a lalata shi ya sandare ina idza zulzilatil ardu zilzalaha idan an yi wannan sai ƙasa za ta fitar da duk abin da ke kankanta da aka fassara ta farko duk matattu da suka mutu za a zaro su su fito daga cikin ƙasa banda wannan kuma duk wata dukiya da ɗan adam ke wahala wajen tono ta duka za a matso ta ta fito a wannan rana ɗin yanzu idan muna neman ruwa masu mota sukan zo a dinga rami a dinga haƙa a dinga zurfi wani ayi kwana biyu wani ayi kwana uku wani ayi sati kafin a tutso ruwa idan za a haƙo man fetur wani lokacin sai a shekara biyu ko uku ana fama kafin a haƙo man fetur ɗin in za a tono gwalagwalai masu yara da Allah su a silent wanda ɗanta ya ƙi da daɗi ta fice now idan za a tono gwalagwalai za mu ga yadda ake haƙa rami ana fama a cikin ƙasa wani ƙasa ta kife su wani ƙasa ta jibge su wasu su mutu haka yanzu a tono kuza da duk wani ma'adani da ke ƙarƙashin ƙasa wahala ake sha mutuwa ake Allah kafin ya tashi alƙiyama don ya nuna wa ɗan adam dukiya ba komai ba ce sai aka ce wa akharajatil ardu asqalaha ƙasa za ta fitar da duk abin da ke da nauyi a cikinta don haka duk ma'adani na duniya ɗan adam zai fuddo wata za ta ga ta tara kuɗi da kyar ta sai gwal da kyar ta kai gurin ɓuya da kyar kawai tana ba ta ga kamar girman ɗakin na kawai ta ga ƙasa ta burtso gwal ba yadda za ta yi da shi haka manzan Allah ce za ta fito da arzikin cikinta kai ka ce kamar kusumiya gima-gima kamar duwatsu haka ƙasa za ta fitar da su duk wani ma'adani da kika sani sai ya fito sannan ga dimbatattu sun fito waɗanda suke raye da wanda aka fito su suka ga arziki a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce masu nadama za su fara yin nadama akwai wanda suka yi kisan kai don su samu kuɗi zai kalli dukiya ce a fi haza kataltu yanzu dama wai a saboda wannan ne yasa har na ɗauki hannu na kashe mutum saboda wannan dukiyar ga hinan a banza ba komai bace ba ɓarawan da ya yi sata aka yanke hannunsa zai ce yanzu wannan shine dalilin da yasa na yi sata har aka datsa hannuna yau ga dukiya a banza ba wanda zai ɗauke ta wanda suka ƙi dangi suka ƙi ‘yan uwa ƙutta'un rahim zai ce yanzu wai dama saboda wannan ne na ƙi ‘yan uwana saboda wannan dukiya ce na ƙi dangi yau ga ta nan a banza ba mai ɗauka kuma babu inda za a kai ta shine wa akharajatil ardu asqalaha dan adam idan ya ga kowa ya fito komai na arziki ya fito sai dan adam ya ce malaha wa me ya samu wannan kasan ne me yake faruwa da idan muna neman abu a cikinta wahala muke sha gumi muke sha mu sha bala'i wasu su mutu me ya faru ga arziki gaba ɗaya kowa ya fito matattu da suka mutu ba mu ba su me ya faru duk yau suke fitowa shine wa qalal insanu malaha al insanu anan jinsi ne duk wani dan adam a wannan ranar sai yayi mamaki me yake faruwa ga ƙasa me yake faruwa da duniya mai faruwa ce ta faru wa qalal insanu malaha yauma
يوم تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها Allah ya ce yau ba izin a wannan rana ce ranar da Allah zai sa matattu su fito ta cikin ƙasa a bayan an girgije ta ya sa dukiya duk ta fito sai ce a wannan yinin to haddisu akhbaraha ƙasa za ta ba da labarin abin da ya faru a kanta duk abin da ɗan adam ya bar aikata saboda an girgiza ta ko'ina ta buɗe ko'ina ya zama baki to ƙasa za ta fara ba da labari duk abin da ɗan adam ya aikata a doron duniya duk abin da ya fatata to za a samu labarinsa a wannan rana ɗin ita ƙasa tana da labari in kin hau mota daga nan zuwa gombe akan ƙasa kike tafiya in kin hau jirgi kafin ki je inda za ki hau jirgi akan ƙasa za ki ji in kin hau jirgi akan ƙasa za ki sauka ƙasa tana da labarin inda kika tashi da inda kika sauka da abin da kika aikata a kanta da haka kowa akwai rahoto da labarin kasa za ta bada yau ma'izin ta haddisa akhbaraha me yasa za ta bada wannan labarin ta zo da waɗannan jawaban bi anna rabbaka saboda ubangijin wannan ƙasar saboda ubangijin duniyar auha laha shine yayi wahayi shine yayi umarni a gare ta Allah ne ya bata umarni faɗi abin da ya faru a kanki malamai suka ce auha laha ai auha ilaiha ubangijinki ne a wannan ranar yawa ƙasa umarni ba da bayanin abin da ke faruwa sai ya zamanto daga babu ta'akubi ne kenan harfin jar ya wakilci wani harfin jarri din la da ila bi anna rabbaka auha laha ai bi anna rabbaka auha ilaiha ubangiji ne ya wahayi zuwa ga ƙasa ce ki ba da labari don haka za ta kwahe labarin kakaf abin da ya faru da haka wadda take takama da ta ɓuya wadda take takama da ta yi sanda wacce take ganin ta ɓadda kama wacce take ganin ta wujewa idanun mutanenta a wannan ranar tun kafin a je ga filin alkiyama ƙasa za ta fara tonon silili wannan ta kaina ita ce mai kaza ita ce ta aikata kaza kai malam da ka aikata kaza kai da ka aikata kaza kowa ƙasa labari take badawa a kai shi bi anna rabbaka aw halaha
يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Allah ce yawma idhin a dai wannan ranar da za a girgije ƙasa matukar girgijewa ranar da ƙasa za ta fiddo kowa sai ce yasdurun nasu ranar da mutane ke taruwa wata kalma ta yasduru yawma idin yasdurun nasu ranar da mutane ke fitowa ta kaburburansu yawma idin yasdurun nasu ranar da mutane suke komawa zuwa ga ubangijinsu ashtatan kungiya kungiya jama'a jama'a a ranar gobe alkiyama idan an tashi za a tafi filin alkiyama kowa wajen dan uwansa zai tafi musulmi za su haɗu da musulmi kiristoci za su haɗu da kiristoci ba wanda zai ga musu amma kowace rai za ta ga wace ce ta jace da ita za su haɗu bayahude zai haɗu da bayahude ɓarawo zai je gurin ɓarawo ɓarauniya za ta shiga sahun ɓarayi mai sata zai shiga cikin masu sata mai cin mutane zai je wajen 'yan cin mutane 'yan daudu za su tafi wajen 'yan daudu shine kowace jama'a ƙungiya ƙungiya haɗuwa za su wata hikima ta Ubangiji ko a duniya wani lokacin wanda suka yi aiki iri ɗaya za ki tadda suna abota da juna idan tafiya ta kama in aka sami 'yan ganye guda biyu a mota ba za ki sani ba ta sama ko ta ƙasa za su manne da juna su ne abokai su ne abokan tafiya idan akwai fasiki a motar ki rasa yadda aka ya gane wannan fasiki ne ɗan uwansa sai su da su zauna duk kuskus da za su yi da gulma da za su yi irin nasu za su yi in kika samu mai gurin boka ko mai tsubbu mota tana hada sai ki rasa yadda aka yi suka manne da juna sun gane junansu to a ranar gobe alkiyama kowa zai gane mai irin laifin shi zai je ya manne da su haka za a tafi wajen ubangiji wani yana daga cikin abin da zai sauƙaƙa hijab abin nan hisabi a ranar gobe alkiyama wannan rukunin masu imani ne wannan rukunin masu yin azumi ne wannan rukunin masu zakka ne wannan rukunin 'yan sada zumunci ne wannan rukunin 'yan fahi da makami ne wannan rukunin masu sashar mutane ne kowanne yawma idin yasdurun nasu ashtata ranar da mutane za su koma ga ubangijinsu ko ranar da za a tattaro mutane zuwa ga ubangijinsu ashtatan kungiya kungiya jama'a jama'a me yasa aka sa su gida gida guri guri kashi kashi sai Allah ya ce li yurau a amalahu domin su ga abin da suka aikata a duniya kowa abin da ya aikata a duniya shi zai gani ce sa ko a duniya idan za a yi hukunci idan aka je wajen alkali wannan a kaman 'yan ganye aka kama su su duka he a tura su gurin shari'a saboda mai shari'a su iri ɗaya ce waɗannan fa waɗannan a gidan ganye ko a gidan giya aka kamo su su ma rukuninsu da su daban ne waɗannan fa a gurin ƙarƙashin gada aka kama su to su ma a musu rukuni daban su ma shari'a su iri ɗaya ce to su ma za a wa mutane ƙungiya ƙungiya jama'a jama'a liyurau a amalahu Allah ce fa man ya amal Allah maɗaukakin sarki sai ya ce faman ya amal miskala zarratin khairan yara wanda dai ya aikata a wannan duniyar miskala zarra gwargwadon zarra ce zarra ne ni da hausa faman ya amal miskala zarra wanda ya aikata gwargwadon zarra shine ɗiyan kiyashi wasu suna fassara zarra da cewa ɗiyan kiyashi ko ‘ya'yan kiyashi ɗan wannan kiyashin mai isin isin to wasu sukan ce shi ne kamar zarra wasu kuma sukan fassara zarra da mai ƙwaye zarra ko? mai ce ce ƙwaye zarra ɗin ƙwayar komayya ko? eh smallest particle ɓangaren da ya fi komai ƙanƙanta a duniya shi ne ake kiransa zarra wannan ƙwayar kobayar a gurin bahaushe kamar ta fi komai ƙanƙanta ko in ce miki ƙwankwarkwata da ƙwankwarkwata da ƙwankomaya wanne ya fi girma ina masu kwarkwata to yadda kika san ƙwankwarkwata inda za ki aikata alkhairi kamar ƙwankwarkwata sai an zo miki da shi ya aiki yake kamar ƙwankwarkwata wani lissafa min ya aiki yake kamar kwankwarkwata almajiri ya yi bara sai kika ɗauki kofin kunu za ki ba shi kika nemi siga sai kika rasa sai kika ga wani ƙwaya ɗaya ya ɓale ya kika ce wannan sigan kawai maimakon a jefar da shi zai rana yake ɗan dangwale a harshenki a ɗan ɗan ɗan yatsanki yake ɓala a cikin wannan kunun za a ji zaƙin shi ke ana ki tunanin zai yi amfani amma tun da kin yi da kyakkyawan niyya kuma siga fa'ida gare shi kuma siga amfani gare shi da kika dangwala kika sa mai a kofin kunu ko ba za a iya ganewa ba amma alkhairi ne a gurin Allah wannan ƙwayar sigar da kika ɗasa wallahi ba za ta ɓuya ba sai Allah maɗaukakin sarki ya zo da ita a ranar gobe alkiyama mutum ne ya samu ɗan wake ƙwaya ɗari ya nemi yaji ya rasa ke kuma an kuni komai he dan can gindin hancin tabar yake wani abu ya dan dangwale in kika kankara masa zai gani ba zai gani ba amma a wajen Allah an kiyaye wannan aikin za a rubuta shi a littafin kare kuma za a bada sakayya a gurin shi shine ba'anar faman ya amal misqala zarratin khairan yara wanda ya aikata daidai da ƙwayar zarra na alkhairi zai ganshi yanzu waɗannan misalan biyu da na kawo ƙwaƙwalon ba za ta zo mana ba a matsayin alkhairi ce mu za ta manta da mun aikata wannan aikin amma Allah maɗaukakin sarki bai taɓa mantawa da shi ba ba mamaki fiya wuta kika shanye sai kika ga ƙadangare yana murƙususu hirwa za ta kashe shi da kika ɗaga ledar fiya wutar sai kika ga akwai ruwa can ƙarhe sai kika karkato da ruwan kika ɗasa masa a baki ya ɗan gyaɗa kai da wannan ɗigon ruwan ya isa wallahi wannan ɗigon ruwan a wajen ubangiji yana nan ɗigon ruwa a cikin ledar fiya wuta gudano za a samu amma wannan ɗayan da ya rage ko ɗigo biyun da ya rage ko ɗigo uku da ya rage da kika sawa wannan kadangaren to Allah sai ya baki lada a ranar gobe alkiyama ga hidai kadangaren wata ƙil mutuwa zai wata ƙil barna yake amma kina ɗasa mashi sai Allah ya baki lada a ranar gobe alkiyama wannan yana nuna mana kenan duk inda muka ga kofa da aiki na alkhairi kar mu rena shi mu aikata shi zai mana amfani a ranar gobe alkiyama faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wanda din ya aikata daidai da ƙwayar zarra ita ce ko na alkhairi zai ganta a ranar gobe alkiyama wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara haka wanda ya aikata daidai da ƙwayar zarra na sharri to shi ma sai ya ganta a ranar gobe alkiyama kin ga wannan dugon da muka aikata da muka bada labari to idan da zaki juya ki yi na sharri to shi ma ba zai ɓuya ba sai Allah zo miki da shi a ranar gobe alkiyama hina liyarau a amalahum faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara ya za mu samu kwaye zarra ta sharri kuma ya za mu samu kwaye zarra ta sharri ba za a iya ganowa ba ba na baku misalin kwaya zarra ta alkhairi ba to wata ta yi amfani da shi manta ba mu kwaya zarra ta sharri
dan ba ta wannan abun magana
kunna musu ga mai magana nan yawa a kunne?
ya ja ka
na'am yawa to ba mu misalin na muguntar mana na'am ba ke ba misalin ba amma yanzu misali mata ba suna wanke-wanke ba da ta zo za ta zuba wa ɗan kishiyarta abinci da ta yi wanke-wanke ta yi wanke-wanke ta san kwanan bai wanku ba da ta ɗaure da ta yi wannan zurukukur kawai ta ɗaga haka tarra kawai ta gashar ta ƙare ta zuwa masa abinci a ciki an wanke kwanan a ɗauraye ne ba a ɗauraye ba don haka da wannan guntun ƙazantar da wannan abin da ya kwana a ciki ya ta zuwa masa abinci a haka in ya kalla a ido ba zai gani ba wani in ya kalla a ido ba zai gane ba amma ita ta tabbatar babu tsaftar da ya dace a cikin wannan kwana ba wanda ya ganta a duniya sai Allah kuma ka tambaye ta wani irin nau'in cuta kika yi ba za ta iya ba da labari ba a wajen Allah wannan aikin yana nan za a kama ki wata da ta zo ta gama yin abinci kowa an bahi sai ta ɗaga kwalbar kananzir sai ta ga can can ƙarhe a ko ɗan biɗiɗin ɗigo a ciki kawai na ɗan kihiyar ta ya ta ɗan ɗasa wai kar ya ji daɗin abincin yadda kowa ya ji daɗi shi kar ya ji da ya gama ci abinci sai ya zo ta hi wallahi abincin nan zai yake kamar da kananzir sai ta hau masifa duk gidan nan ba wanda yake da hanci he kai ba wanda ya ji he kai saboda duk gidan ba wanda aka sawa kananzir shehi din aka sawa dan wannan digon kananzir din da ta sa za a zo da shi a ranar gobe alkiyama sannan digon kananzir din zai iya cutarwa ko ba zai iya cutarwa ba na ya za a iya cutar ya za a cutar na muƙaddara ma bai ji warin ba sai da ya ci kwata-kwata bai ji warin ba ko wancan dattin kwanan bai gane ba ma akwai datti to ya za a yi wannan abin ya cutar da shi ai ga abin magana nan fa wadda za ta yi magana ta karɓa ta yi magana wa alaikum salam na'am ba zai cutar ba zai na'am to wanda wata ka'ida kuma kafin ki aji abin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma askara kasiruhu fa qaliluhu haramun duk abin da in an sha da yawa zai iya bugarwa ya sa maye idan kika samu dan mitsitsi akan allura kika dandana haramun ne me hikimar da yasa aka ce in kika dauki digon allura kika dandana haramun ne to hiwa da digon allura me zaki ji a so nake ki kalli wancan ki kalli wannan ki fidda mu tambayar da nake yi idan kika sha giya kwalba daya haramun ne inda za ki ke tsoma allura a cikin kwalbar giya kina ɗaukowa kina tsola kina ɗaukowa sau nawa za ki kafin ki ƙare kwalbar giyar wannan za a ya kai sau miliyan ko to wannan ɗayan da za ki sa a cikin miliyan hima ya aka ce haramun ne me yasa saboda akwai wata ƙa'ida wata ilma malaman biology suna da akwai suna akwai abin da suke kira bio accumulation komai ƙanƙantar abu idan ya shiga cikin gangan jikinki akwai inda zai je ya zauna ko bayan shekara biyu ne idan wani ya sake shiga zai nemi ina dan uwansa yake zai su zauna kamar da muka faɗa din yawma idin yasdurun nasu ashtata to a cikin gangan jikinki duk abin da yake da tsafta in yaji akwai inda yake taruwa to ko bayan shekara dan uwansa in yazo can gurin sa zai je su taru in kika dauki abu mai guba ya shiga gangan jikinki ko bayan shekara idan an samu dan uwan shi can gurin zai je taro da aka yanzu da kika sa digon kananzir idan akwai wani abu mai guba mai cutarwa akwai inda zai zauna a cikin gangan jikin duk inda ya sake shan wani abu mai wannan kananzir din abin da za a fidda na guba ko cuta zai je ya sake haduwa da wancan dan uwa shine kuma abin da Allah yake nufi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun idan ɗan adam zai yi aikin zunubi ko saɓo ɗigo ne ɗas ake sawa a zuciya shi yadda kika san ki samu allurar ki ɗan ɗiga ɗin haka ake wa zuciya amma zuciya ai tafi girman hannu haka ko to in kika sake zunubi haka za a sake ɗigawa in kika sake zunubi haka za a sake ɗigawa akwai ran da za a wayi gari da wannan ɗigon na allura he zuciyar ta yi baƙi ƙirin ba abin da ake gani sai duhu to shi yasa Allah ya ajje ka'ida fa man ya'mal mithqala zarratin sharrai yara idan kika yi sharri ko daidai da ƙwayar zarra ne yana da tasirin da zai yana da cutar da zai yi to sai Allah ya zo da wannan sharrin a ranar gobe alkiyama ya kama ki da shi kin ga hatta himfida da za a kwanta idan kika ki sharewa aka kwanta da ƙasa a ciki yaro yake ta mutsul mutsultu ƙasa take cizon shi bai yi baccin kirki ba wallahi akwai sharri a ciki Allah sai ya tambaye ki me yasa baki tsaftace masa shimfiɗa ba me yasa baki gyara masa shimfiɗa ba me yasa bai yi kwanciyar da zai ji daɗi ba amma mata bakwa kawo a rai ina ta ba da waɗannan misalan saboda su ne ƙananan cututtukan da suke faruwa kuma ba makawa aka suna faruwa idan ɗanta zai kwanta za ta share ɗaki ta share shimfiɗa ta masa shimfiɗa luwai amma ɗan kishiyar ta yi ta tura shi ɗaki haka a cikin bahu da tsimba da waye ya birgima wallahi wannan abin akwai cutarwa kuma ranar gobe alkiyama za a zo miki da shi faman ya amal mithqala zarratin khairan yara wa man ya amal mithqala zarratin sharran yara don haka duk wanda ya aikata ko dai da ƙwayar zarra na sharri hima zai gani a ranar gobe alkiyama don haka wannan surar tana karantar da mu lalle mu yi takatsantsa duk inda aikin alkhairi yake komai kankantar shi kar mu raina duk inda aikin sharri yake komai kankantar shi kar mu aikata shi kin ga alkhairi shi yasa manzon Allah ya ce la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana shatin kada kishiya ko makwabciya tare na abin da za ta bawa makwabciyarta ko da daidai da kofatan akuya ne ku dafa akuya a gida ku yi mata romo ku cinye abin da ya rage kawai saura kofato me za a yi da kofato me za a yi da kofato ba abin da za a yi da shi sai manzo Allah ya ce karki rena ki ba makwabciyarki dauki isallama ki shiga gidan ki ce wallahi wancan ban san kina gida ba muka dafa akuya muka cinye wallahi kin ga saura kofato da Allah ki hakuri ba za mu iya ba ko to sai manzo Allah ya ce kar mu rena wannan alkhairin da kika dafa abinci da rana kika sa a gaba kika ci kai kika zo daidai wuya hi ba zai higa ba ba zai karu ba kin kohi kenan kin yi sakir sai almajiri yayi bara kuma duka abin da ya rage bai fi shinkafa kwaya goma ba ya za a yi da ita wanke wanke ko sai a ji a kuza mata ruwa sai a kwara mu gudunya karki kwara ta idan zaki iya idan almajiri yayi bara kira shi ka ce bawon Allah wallahi na cinye kaga wata hinkawa ba tafi kwaya goma ba wallahi idan kika bahi akwai almajirin da in ya suɗe zai ce Allah ya ji kan iyayenki Allah ya bada lada so irin waɗannan abubuwan alkhairin yadda manzon Allah ya ce karmure na karmure na din wannan azumin idan aka bi mugudunyoyin gidan mutane da yawa in za a musu hisabi da mugudunyarsa kaɗan ne fa za su tsallake ta kwarara soko ta kwarara ruwan kankara ta kwarara ruwan kaza ta kwarara kwado ta yanzu za ka ga kwata tana ta tsami saboda an kwarara mata kaya wanda waɗannan kayan da za ta tattare su ba tare na ba akwai wanda in ta bawa shi kuma arziki ne a gurin shi iya lalacewa maimakon ki watsa mu gudun ya inda zai yi tattare wannan abin inda yaranki suka ci abinci tattare shi inda inda kaji watsa musu inda mai kiwon kaji idan kika tattare kai wace kai gidan wancan tana kiwon kaji a watsa musu in aka watsa zaki ga ba a wulakanta a zuciya wa tozarta ba wannan shinkafar da aka zubar kika share aka kai wa mai kiwon kaji ta bawa kajinta wallahi alkhairi ne za a duna miki shi a ranar gobe alkiyama idan kina zuba wa kowane yaro cokali ashirin a matsayin abinci sai kika zuba wa wani cokali goma sha tara da rabi kuma kina sane wannan rabin cokalin sai kin yi bayaninsa a ranar gobe alkiyama wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara na'am
bismillahir rahmanir rahim wal 'adiyati dhabha fal muriyati qaliha fal mughirati subha fa aqamna bihi yaqa'a fa wasaqna bihi jam'a na'am bismillahir rahmanir rahim ita kuma wannan ita ce suratul adiyat surar masu gudu ko mahaya ita ma sura ce yar maka adadin ayoyinta guda tara ta karu da aya ɗaya kenan akan surar da muka kare karantawa ita kuma wannan wasu abubuwa ne Allah ya yi rantsuwa da su duk da malamai sun yi saɓani abin da Allah ya rantse da shi raƙuma ne ko dokuna ne idan raƙuma ne raƙuman tafiya aikin haji ko raƙuman da ake zuwa yaƙi da su idan dokunan ne dokunan tafiya aikin haji ko dokunan yaƙi amma dai abun hawa masu kofatai da su Allah in rantsuwa da haka in kika kalli alƙur'anin Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya gada ma ya rantse da shi ya rantse da yini ya rantse da dare ya rantse da lokaci ya rantse da duwatsu ya rantse da duk abin da ya ga dama a yau kuma sai Allah maɗaukakin sarki ke rantsuwa da ababen hawa da ake hawa domin a je a taimaki addinin Allah maɗaukakin sarki sai ce wal adiyat ina rantsuwa da dawakuna ko raƙuma masu tafiya da gudu babu han lokacin da suke gudun suna fidda wani sauci idan doki na tafiya in yana gudu zaki ji akwai kut kut kut haka da yake fita daga jikin shi so wannan karan da yake fita Allah yake rantsuwa da wannan karan ina rantsuwa da dokuna a lokacin da suke fidda wannan karan saboda gudu falmuriya ce qadaha hatta ce ina rantsuwa da su a lokacin da suke kyasta abin da zai iya tada wuta almuriya ne abin da ake iya tuna ake iya kyastawa ko ya kama da wuta qadhan mutanen da akan iya samun wani abu mai faɗi da wani abu mai siriri idan ana goga shi aka sa auduga a ciki wuta na iya tashi a jikin shi akan samu karafuna lokacin da ake guga su suma suna iya fidda wuta to kofatan dawaki idan suna tafiya akan dutse suna buga dutse to suma za ki ga kyaftin wuta yana tashi wannan kyastin da yake tashi Allah ya ce ina rantsewa da dawakuna a lokacin da suke fidda wannan kyastu din falmuriya ce kadiha falmughira ce subha yace ina rantsuwa da masu kai farmaki a lokacin sallar asubahi wasu malaman suka ce manzon Allah ya taba tura wata rindina ce a zamanin shi akwai abin da ake kira al-ghazwu akwai kuma abin da ake nufi da as-saraya ko as-sariya ko aljaishu da asariya aljaishu rindunar da ta je za ta yaƙi arna kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na cikin rindunar ita ce ake kira aljaishu in kuma manzan Allah ya ce ku je ku yaƙi a guri kaza shi bai fita ba to wani abin ana kiransa asariya so wata rana manzan Allah taɓa tura asariya kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu kwana biyar babu labari ba zamani ba da irin yanzu barantana su bugo waya su ce muna daidai guri kaza ko mun je ko mun samu matsala ko ba mu je ba ko muna buƙatar taimako sai aka ce duka wannan labarin bai zo mashi ba ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare aka sauka masa da wannan surar wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha sai ya tabbatar da rindinar da ya kai aika ga ta nan tana shiri za ta kai farmaki a daidai lokacin sallar asubahi wannan sai ya samu nutsuwa a cikin ran shi aka wasu malaman suka karantar falmuriya ce qadiha falmughira ce subha kuma ita ce ɗabi'ar musulmi idan za su kai yaƙi ba sa kai yaƙi cikin dare ko ba sa kai yaƙi da rana idan an taho idan ya rage saura kamar kilomita goma a shiga gari to ba za a ƙarasa ba ta yadda za su jiyo sauti ko su gano ƙura za a tsaya can nesa ne sai dare ya yi sai a saɗaɗo karfe hudu na asubahi manzan Allah ya zo bayan gari sai ce to kowa ya shiru kuma a takatar da kowa daga surutu dokunan da ake kai yaƙi da su su ma an horar da su in an zo gurin da za a kai yaƙi ba sa hamimiya ba sa ihu ba sa hayaniya barantana a jikaransu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan muka wayi gari a bayan mutane in dai mun kwana a bayan gidanku ya ce fasabahatu ƙaumin munzari ya ce kai can waɗannan mutanen da suke sauraron farmakinmu manzo Allah ya ce za mu saurana ne a bayan garin mu ji idan lokacin sallar asubahi yayi za a kira sallah ko ba za a kirawo ba idan an kira sallah da musulmi a garin ba za a kai farmaki kiran sallah kwaya ɗaya tak shi yasa ba karamin bala'i bane ba karamin masifa bane a ce lokacin kiran sallah ya a gari ba a kirawo sallah ba duk ruwa da ake duk gobara da ake duk tashin hankali da ake in lokacin sallah a samu wanda zai kirawo sallah yace to idan ya saurara ya ji kiran sallah to ya san garin akwai musulmi kar a kai musu manan farmaki haka idan ya ce kullun jina zai ce in kun je bayan garin ku saurara a bayan sallar asubahi in kun ji kiran sallah suna nan akan musulunci kar ku taba su in kun ji an ƙare har rana ta fito babu kiran sallah to ku kai musu farmaki ko musulmi ne babu alkhairi a tare da su sai aka ce to an yi rantsuwa da waɗannan dokunan yakin da za su kai farmaki a daidai lokacin asubahi fal mughirati subha sai ce fa asarna bihi naqa'a fa asarna wannan gudun da dawakai suke da kyastu da suke yi da kai farmaki sai Allah ya ce sai su tayar da me suke tarwa naqa'an qura ita ce al-gubar fa asara nabihi naqa'a su tayar da qura yanzu idan aka sako dokuna suna shiga cikin rere zaki ga qura ta tashi sai wani lokacin ko akan kwalta dawa kai suke tafiya yake ga yanayin qura ta turnike wannan guri sai Allah ya ce yana rantsuwa da dawa kai a lokacin da suke ta da qura fa wasaqu nabihi jama'a da wannan ƙurar kuma su kutsa cikin jama'a da haka ga dudu ga dawakai ga abokan gaba yace kuma za su kutsa cikin abokan wannan gabar domin daukan fansa ko demokran addini jam'a a nan gurin kenan ana nufin taron abokan makiya addini wani gurin kuma aka ce jam'a ana nufin muzdalifa a wuraren da ake zuwa aikin haji akwai inda ake kwanan muzdalifa ko haka ne ina hajiyoyi ba hajiya ko ɗaya nan akwai muzdalifa ko ana kwana a gurin ko to muzdalifa ana kiranta jamu'u idan rantsuwar da aka faro Allah yana rantsuwa ne akan masu hawa abin hawa dan tafiya aikin haji to za su taho da ababen abin hawansu a cikin wannan ƙurar ba za su sauka ba har sai sun sauka a filin muzdalifa muzdalifa ko haka Allah maɗaukakin sarki ya rantse da su fawa saƙon na bihi jama'a duka menene abin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwar sai kawo jawabul qasmi innal insana li rabbihi lakanud sai ce innal insana tabbas mutum dan adam li rabbihi ga ubangijin shi lakanudun ay lakafurun dan adam mai butulci ne mai kafircewa ne ga ubangijin shi wannan shine dalilin da yasa Allah ya rantse duk wannan rantsuwar da ya in masu kai hari ne don su taimaki addinin Allah maɗaukakin sarki to wasu sun yadda sun sadaukar da lokacinsu sun sadaukar da rayuwarsu sun hau abin hawa sun keta daji sun yi tafiya don taimakon addini akwai wanda yana nan ga gidansa ga gidan manzon Allah amma ba zai karɓi addini ba innal insana li rabbihi lakanud mai kafirci ne wata kuma aka ce a innal insana li rabbihi la'asin lalle ɗan adam mai matuƙar saɓan Allah maɗaukakin sarki ne duk yadda za ki juya wani ɗan adam ɗin wallahi sai ya yi saɓan Allah maɗaukakin sarki duk wa'azi duk tunasarwa duk jan kunne da za a yi akwai wallahi wanda kunnensa abu yake sai ya yi saɓo zai ji daɗi ina innal insana li rabbihi lakanut lalle ɗan adam mai matuƙar saɓan Allah maɗaukakin sarki ne wa innahu wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu shi kwa dan adam din wasu kuma suka ce a wa innahu shi ubangijin dan adam din ala zalik akan kafircin dan adam ko saban Allah la shahid Allah yana gani duk saban da zaki ma Allah ki amma Allah yana ganin ki duk kafircin da zaki ma Allah madaukakin sarki ki kafircin amma Allah madaukakin sarki yana ganin ki innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lashashid wasu kuma suka ce a'a wa innahu shi dan adam din kan saban da yake yi ma Allah kan kafircin da yake yi ma Allah lashahid shi da kansa zai bada shaida a gaban Allah madaukakin sarki da haka kowanne aka dauka bai da dadi ko dai ki aikata Allah yana sana zai bada shaida ko ki aikata ke da kanki da kanki zaki ga wa kanki ke mai sabo ce yanzu kowace da Allah ta tsaya ta kalli zuciyarta mutu ne kirki ce ita ko mai sabo ce mai jin magana ce ko mai taurin kai ce kowa ta sani wallahi kawai da za mu yi bayani mu basar ai mu muna da tsoron Allah muna jin wa'azi amma mun sani in muna da girman kai mun sani in muna da taurin kai mun sani in an gaya mana gaskiya muna yadda mun sani in ma ban ma ɗauka mun sani in muna faɗan ƙarya ana wa'azi sai ni akai kaza akai kaza sai mutum ya ɗauki musu ya ɗauki faɗa dukkin sani haka ne ko ba haka bane shine wa innahu ala zalika la shahid na'am wa innahu li hubbil khayri lashadid wa innahu shi dan adam li hubbil khairi dangane da san dukiya alkhairu anan gurin ita ce almalu wa innahu li hubbil mali dan adam gasan dukiya la shadid mai tsananin kwadai ne mai tsananin su dora ido ne haka Allah ya siffata dan adam dan adam ga saban Allah ga kuma jarabar san kuɗi wace ce ba ta san kuɗi anan bara mu ga da ba ta so in ba ta dubu ɗaya ina wadda ba ta son kuɗi in ba ta dubu ɗaya ba ko ɗaya to yake nan dubu ta ta huta amma dai da mamaki wa inna huli hubbil khair Allah ya ce shi ɗan adam dangane da san dukiya don haka alkhairu a cikin alkur'ani yakan iya zama kuɗi wata ƙar kuma na zai tunan wani wata sura ku ce ba alaikum idza hadara ahadakumul mautu كتب عليكم إذا نظر أهله الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف Allah ya ce kutiba alaikum an wajabta muku yin wasiya idza hadara ahadakumul mautu in mutuwa ta zo ma ɗayan ku menene ak- ina ne aka wajabta wasiyar yace in taraka khairan idan zai bar dukiya dan haka kenan khair anan gurin ita ce dukiya in taraka khairan me aka wajabta masa alwasiyatu yayi wasiya lil walidaini wal aqrabin wasiya ga iyaye da makusantanta wannan wajibi ne duk mutumin da ya zo mutuwa idan akwai dukiya kar ya mutu ba ya yi wasiya wannan kafin saukar ayar gado da saukar ayar gado ta zo ta ta raba gado sai aka ce kuma la wasiyata liwarisi duk wanda in an raba gado zai samu kuɗi to ba a masa wasiya ƴan uwanki da ba za su samu dukiyarki ba ba za su ci gadonki ba har yanzu mustahabbi ne idan kin zo mutuwa a yi musu wasiya za ki mutu ki bar naira miliyan uku akwai wata ƙanwarki komai tare kuki bakwan rabuwa ita kuma Allah ya jarrabe ta tana faɗuka tashi tana wahala a gidan aurenta sai ki ce to da 'ya'yana da jikokina da iyayena da babana da mijina yace idan na mutu waccan ƙanwata wa ƙawata ƙanwata a dukiyata a ɗauki dubu ɗari biyar a bata ta yi jari ana son haka da haka da ta mutu tun da bata cikin masu cin gadonki kafin a raba gado sai a ɗauki naira dubu ɗari biyar sai a bata wataƙil daga na ita ma har abada ta miƙe kuma duk ran da ta samu wani alheri ko ta ci abinci ko ta kai azumi ta sha ruwan kankara ta ji sanyi a ranta ta ce Allahu akbar Allah ka ji kanwanci Allah ka gafarta mata saboda ta gane ita ce sababin da ta samu canji a cikin rayuwarta abin da ya sa muka tafi wancan shine alkhairu yana nufin dukiya to Allah ya ce ya rantse ya tabbatar dan adam mai bala'in san dukiya ne wa innahu li hubbil khairi la shadidun la shadid aka ce ay harisun yana da kuɗi yana son kuɗi wasu kuma suka ce a'a wa innahu li hubbil khairi la bakhilun dan adam a saboda dukiya da son kuɗi marowaci ne son dukiya yana sa dan adam ya zamanto marowaci wannan kuma an fi samu a mata da kuɗi za ta ƙirga ta ƙirga sai ta sake ɗaurewa ta zauna akan abinta yasa za ga duk mata galibin irin na da ban san bane yanzu canjin kuɗinsu daga siket ne zuwa siket ko daga mayani zuwa mayani idan ta gama ta za ta ɗaura sabbin kaya to za ta ɗauko wancan mayanin nata ta kunce abin da yake ciki sai ta ɗaura a jikin sabo yana jin amararta in ta sake canja ka za ta ɗauko kuɗin da shi za ta sake canja musu guri za ta yi ƙunzugu ta ɗaure abinta Allah ya ce ɗan adam akwai bala'in san dukiya akwai rowa akan dukiya saboda rowa wallahi ɗan adam wani lokacin baya biya wa kansa da kansa buƙatar kanshi yasa bahaushe har yake da karin magana mai ya fi raina na? menene ƙarahen? eh? tun tsiran mata ko tana son tsire ta fidda kudinta ba za ta fidda ba amma kullun tana sa ran mai gida ya zo da shi in ta ji uwar wuya bai zo ba bai zo ba bai zo ba kwadai ya kama ta tafi in me yafi raina ya ta dauko naira hamsin ta ce aje a siyo na hamsin a taba da ya fi a rataya to dan adam yana da masifa da son zuciya da son dukiya Allah ya ce afala ya alam
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Allah وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Allah ya ce a fala ya alam yanzu shi ɗan adam bai sani ba bai da labari idza bu'thira ma fil qubur idan aka tayar da waɗanda suke cikin kaburbura me zai faru ɗan adam bai da labari ko kuma afala ya alam yanzu shi Allah bai san me zai faru ba idza bu'sira ma fil qubur idan aka tada da wadanda suke cikin kaburbura kamar Allah tambayar ke yake kina nufi ki ce Allah bai san me zai aikata ba idan ya tada wadanda suke cikin kaburbura da kuka mutu kuke kwance sai aka ce yau an girgiza ƙasa surar da muka wuce kun fito kuna nufi ku ce ba ku san Allah bai san me zai da ku ba kuna nufi ba mafita aka fito da ku ba manufa afala ya alamu idza bu'sira ma fil qubur ashe Allah bai san me zai aikata ba a bayan da an fitar da wanda suke cikin kaburbura ko kuma shi dan adam ake tambaya afala ya alamu shi dan adam bai da labari idza bu'sira ma fil qubur idan aka tayar da abubuwan da suke cikin kaburbura duk matacce aka taso shi dan adam bai da labari me zai faru sai Allah ya ce wa hussila ma fi sudur aka tattaro abubuwan da suke cikin kiraza duk abin da aka aikata Allah zai tattaro shi ba zuciya ba ce take kulla niyya ta aikata to ran da za a tashi alkiyama Allah zai tattaro abubuwan da duk yake cikin kiraza abin da kika yi na alkhairi za a tattaro littattafansa a tare abin da kika yi na sharri Allah zai tattaro shi ya tare to kin mutu an binne ki an tado ki an fiddo da ke daga cikin kabari an kawo littafi ga na alkhairi an tawo littafi ga na sharri wa har yanzu baki gane me yake faruwa ba wa husila ma fi sudur sai ta inna rabbahum haqiqa ubangijin mutane bihim dangane da mutanen yawma idhin a ranar da za a tara na cikin kaburbura a ranar da za a tattaro ayyukansu la khabirun Allah ne mai cikakken labarin abin da zai faru da labarin kowa Allah ya san kowa Allah ya san aikin kowa kuma ya san makomar kowa don haka Allah da ya san makomar kowa ya san aikin kowa ya san makomar kowa ya kamata lalle ki mai taka tsantsa Allah madaukakin sarki rufa mana asiri
bismillahir rahmanir rahim al-qari'ah ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
mai girma da buwaye bayan bismillahir rahmanir rahim sai ce alqari'a ita wannan sura ita ma ayoyinta guda goma sha ɗaya ce ita kuma ita ce sura ta ɗari da ɗaya a jiran giyar surorin alƙur'ani waccan da muka wuce na ce ayoyinta guda tara ne ba wacce ta min gyara ko? ayoyi nawa ne sha ɗaya amma ba wacce ta gyara mu kowace ta ɗif ta ƙyale waccan da muka wuce aya goma sha ɗaya wannan ita ma aya goma sha ɗaya wannan alƙari'a ita ce sura ta ɗari da ɗaya a jiran giyar surorin alƙur'ani sai Allah ya ambaci alkiyama da ɗaya sunayenta sai ce mata alƙari'a mai ƙwanƙwasawa idan kika je ƙofar gida dubbacin da ake duk hutawar da ake in kika ce ƙyar-ƙyar-ƙyar kika ƙwanƙwama ‘yan cikin gidan sai hankalinsu ya dawo bakin ƙofa haka ne to ɗan adam duk gafalar da yake idan alkiyama ta zo ya tawo cikin hayyacinsa sai sa ya kira da alkiyama da cewa alƙari'a na rantse da mai ƙwanƙwasawa ko alƙari'atu ina ba ku labari dangane da mai ƙwanƙwasa zukata sai ce malƙari'a mai take ƙwanƙwasawa ne ina take bugawa a ina take zuwa da aman labarinta sai ce wa ma adaraka malƙari'a me ya sanar da kai kin gane me ake nufi wacce take ƙwanƙwasawa wallahi alkiyama ta wuce da yadda ake tsammani duk inda dan adam yake inda da imani da an yi zancen alkiyama zai ji ba ne ba ya fito na lissafi to idan alkiyama ta taho ta gaskiya da gaskiya duk inda kidimewa take sai dan adam ya kidime yasa Allah ya kira ta da alqari'a me sa kidima me sa rudewa me buga dan adam ta kwankwasa shi kina zaune ai wani ƙara mai ƙarfi kirazana to haka alkiyama take wa ma adaraka mal qari'a sai ce yauma yakunu nas ranar da mutane za su kasance kal farash kamal al farash wasu kan basar al farash da me menene al farash ko al farash yauma yakunu nasu kal farashil mabthus kamar 'yan ƙwarin da aka watsa su akwai wani ɗan ƙwaro yana nan ɗan miɗiɗi in kika kunna hasken fitila ko a cikin net ne yana shigowa cikin net ɗin inda kin kunna haske a cikin net kawai za ki ji a ɗan tsikale ki kuma da ɗan zafin ciwo yadda kina sa hannu za ki latse shi ya suna wannan ƙwaron ba sauro ba ɗan miti ai sauro ba higa net saboda shi aka yi net ko to akwai wanda shi kuma bai kai ba girman sauro kina net ɗin shi ma haske yake bi wani abu shi ne ake kiransa da alfarash in kika kunna fitila in mutsi mutsi mutsi mutsi za ki gansu wani lokacin a garin bin haske za ki ga cunkus sun mutu a cikin fitila wani lokacin kwai a sama sai ki rasa ina ya ga kofa ina ya ga tsaga ki gansu cunkus sun cika a ciki har sun mutu wani lokacin sai an kunce an zazzage su to wannan ƙwarahi ne ake kiransa da alfarash yace to idan alkiyama ta tashi mutane za ki gansu kamar wannan ƙwarin me yasa za a gansu kamar wannan ƙwarin saboda tsabar yawa da tilin ɗan adam da aka tare ya ki ga mutane mutsi mutsi mutsi mutsi saboda tsabar taro da aka yi yanzu idan aka tara mutanen garin nan a ƙofar fada ba ta ɗauke mu ba ko in aka tara mutanen garin nan a bayan gari sai ake so a sa kyamara a ɗauki hotonsu gaba ɗaya kowa a ɗauko shi ya za a ga ƙanƙantar hoton ya za a ga ƙanƙantar mili mili mili mili mili mili mili wani aka ce nuna babanka a wani hoton ala ba zai iya nuna ba nuna ƙananka saboda hoton ya yi milili da yawa to saboda tilin yadda aka tara ɗan adam a ranar gobe alkiyama allah ce yau mai kunu nasu kalfarash almabasus kuma ta ƙwarin da yake watsa su akai wata kunul jibalu وتكون الجبال كالعهن المنفوش Allah ya ce a ranar da za a tashi alkiyama wata kunul jibalu duwatsu za su kasance kal'ihin kamar fatin akuya ko gashin akuya akwai gashi na dabbobi da ake sa dan wani mataji haka ake kuzar bayansu in ana kuzar bayansu wani gashi ne yake fitowa mai laushi wannan gashin da shi ake tufafi wulko da shi ake tufafi da shi ake bargo da shi ake kaya da shi ake kayan sanyi saboda tsabar laushinsa aka ce to duk yadda kike garin dutse da sandarewar shi a ranar gobe alkiyama sai ya koma kamar wannan audigar wata kunul jibalu kal'ihnil manfush wa tara jibala تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب a ranar da ta alƙiyama za ki ga dutse dan karere a tsaye ki a iyaka tunaninki wannan dutsen a tsaye yake kim ba abin da ya motsa shi Allah ya ce amma wahiya tamurru marra sahab tafiya take irin yadda gajimare ke tafiya a jima ki neme shi a sama ya narke haka duwatsu za su koma a ranar gobe alƙiyama saboda waccan surar da muka wuce za a girgiza ƙasa a matsa ta to idan an girgiza ta waɗannan duwatsun da suka yi mata turko za a cire su in an cire su ya za a bar su so ake ƙasa da sama a ganta ko'ina yau ma izin ya tabi una da'iya la'i wajala yau ma izin mai ne latara fi ha'i wajen wala amta babu tudu ba kwari ba tudun dutse ba tudun jigawa ko'ina ƙasa fetal za ki gani saboda yadda Allah ya zuba dan adam hina zaki gansu kal farashil mabasu wa takunul jibalu kal ihnil manfush zaki gansa kamar sufi kamar gahin da aka cizgo daga jikin dabbobi haka za a ga dutse a wannan ranar ba da karfin komai
فأما من كفرت موازينه فهو في عيشة راضية Allah ya ce a wannan ranar da za a taro mutane a gansu yirin-yirin a narke duwatsu sai ce duk abin da yake cikin wannan ranar sakamako ne fa za a ba wa ɗan adam wata ƙari muka koma watan surar afala ya alamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur me zai faru a wannan ranar awo ne Allah zai yi faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara waɗannan surorin guda uku kamar amanna suke da juna ɗaya su ce take banda ɗaya da haka a inda za ki ga aikin a auna shi shine faman saqulat mawazinuhu wanda sikelin awan aikinsa ai nauyi ya cika shi da aiki ya cika shi da ikhlasi ya cika shi da biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce fa huwa fi ishati radiya yana cikin wata rayuwa amintacciyar rayuwa duk wanda aka tsaya a filin alkiyama aka dora aikinsa aka ga yayi nauyi Allah ya ce wannan mutumin yana cikin waɗanta amintacciyar rayuwa a ranar gobe alkiyama da aka rayuwa guda biyu ce a ranar gobe alkiyama akwai mai daɗi akwai kaskantacciya akwai rayuwar da in mutum ya samu kansa to zarta ta kare masa har abada wallahi akwai rayuwar da in mutum ya samu kansa har abada ya gama jin daɗi bambar tashin hankalin wallahi dole an samu ɗaya daga ran da mala'ikan mutuwa ya zo miki wallahi ɗayan biyu ce ko kina da farin ciki na har abada ko kina da ɓacin rai na har abada ran da mala'ikan mutuwa zai zo da aka yace idan an je lahira an auna aiki kika yi sa'a na alkhairin yayi nauyi sai yace zaki samu amintacciyar rayuwa fa huwa fi ishatin radiya amintacciyar rayuwa ce Allah ka ba mu
wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya Allah ya ce wa amma amma shi man khaffat mawazinuhu wanda sikeli ma'aunin aikinsa ya zamanto sharuru babu nauyi a ciki haffat babu nauyi Allah ce fa ummuhu ya ce makomashi hawiya ita ce wutar hawiya me yasa Allah ya kira ta al'um Allah ya kira wuta da cewa uwa ce menene aikin uwa fa ummuhu hawiya me yasa Allah ya ce uwar shi ita ce hawiya menene aikin uwa menene aikin ku na reno ya reno yake na bada ya bada kulawa take yanzu idan ɗaya zuba ihu ya yi kuka wata ƙin rigarsa ta yi kaca-kaca da kayansa da datti da hanci da majina da kwata da waya in ya taho a guje tsalle zai ya fada kan uwashi wata uwar yana fada za ta makalkale abinta ta matse sai Allah ce to duk wanda sikelin aikinsa bai yi ba nauyi a ranar gobe alkiyama ana tuntsirawa a wuta ita kuma wuta za ta makalkale abinta yadda uwa ke makalkale ɗa ta rungume to haka wutar jahannama za ta rungume shi yasa aka ce masa ummuhu uwar shi a ranar gobe alkiyama wadda za ta tarairaye shi ta matse ta matsa shi a kirji to wutar jahannama ce kuma an kira ta da cewa hawiya daga kalmar hawa daga kan saman wannan masallacin inda za a tuntsuro mutum ba kifuwa zai yi ba to haka ake fada wutar jahannama ita ba kuranga ake sa muku ba wai tab ku bi ku sauka a a tattara ku ake kawai a watsa so wannan da ku tahora ta ta ta ku zube yasa ake karanta hawiya yadda ake kifawa sai sa mata shine sunanta fa ummuhu hawiya in aka hau tsololuwa ita wutar jahannama kamar ki kifa tanderun waina ne tanderun waina daga ƙasa ya tsuke ko daga sama yayi fadi inda kuke zuba wainar to ita kuma wutar jahannama juya ta ake tanderin inda ake zuba wainar hine a ƙasa inda ake sa ita ta hine a sama don haka daga can ƙololuwar sama kawai yar ƙofa ce tsurut amma kuma ƙasa ya yi faɗi da yawa sosai da gaske haka yake tahowa ita wutar jahannama da haka in kika je farfajiyar guri ne dan karere amma can tsololuwa kuma yake ga duka bai wuce ba yar ƙofa yar mitsitsiya da aka daga wannan kofar za a zo duk wanda aka zo aka saka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare mu Allah kakka azabtar da mu Allah ko na minti daya Allah ka yi mana afuwa Allah ka yafe mana Allah kakka ba mu azaba ko ta minti daya ce daga wannan tsololuwar in aka saka mutum shine ya san yadda zai wulwula shi ya san yadda zai kifo shi ya san yadda zai fada Allah ya tsare mu ba higa ake bautar jahannama fadawa ake fa ummuhu hawiya Allah ka tsare mu
وما أدراك ما هي wa ma adaraka me ya sanar da kai ma hiya mecece ita wannan wuta jahannama din ko ita wannan da aka ce fa ummuhu hawiya me sanar da ke hawiya
نار حامية Allah ya ce wuta ce hamiyatun mai tsananin zafi mai tsananin tafarfasa Allah ya tsare mu Allah ya sa banda mu za a ji wannan azabar Allah ka sa banda mu a cikin azaba Allah ka tsare mu hadisin da zamu rufe da shi watakil wannan watan da muke ciki ɗaya daga cikin magabata ina ji ɗaya ne daga cikin mai karatun ko wanda yake mana lakcocin magariba lakcocin yamma jawabi daga malamai da ake a cikin nan ina daga ofis na jiyo shi ya ce ya zo zai sha ruwan azumi kawai sai ya fashe da kuka ce me baka labari kake fashewa da kuka ya ce saboda Allah ya ba da labari idan aka tashi alkiyama 'yan wuta azaba ta yi azaba bala'i ya yi bala'i wa na dau ashabal jannati ko a ana fido alaina min alma'i aw mimma razaqakumullahu qalu inna allaha harramahuma alal kafirin idan suka ji azaba suka ji wuta za su juya suka liyan aljanna su ce ana fido alaina min alma'i ku watso mana ruwa mana saboda suka yan aljanna ga kogin ruwa ga kogin giya ga kogin zuma ga kogin kaza ba sa cikin azaba amma ga ruwa da haka za su ce ku watso mana ruwa mana abin da suke da bukata ku bude bakin ruwa ya kwararo watakila ya kone wutan na muhuta da azaba idan ba za ku iya sako ruwan bai ya faɗo aumin mara zaka kumullah ku ba mu ko ɗan dabino neman mu tattauna saboda tun ran da ɗan adam zai faɗa wutar jahannama akwai tsananin ihirwa akwai tsananin yunwa kuma har abada wannan ihirwar ba za ta mutu ba har abada wannan yunwar ba za ta mutu ba kuma ga zafin wuta fa ummuhu hawiya wa ma adraka mahiya narun hamiya Allah rufa mana asiri Allah ya tsare mu ina ga anan zamu kwana sai sati mai zuwa insha Allah tabaraka wa ta'ala malama naga kina ta rubutu menene alkhairu menene alkhairu
Dauki abun magana.
menene alkhair na faman ya amal mithqala dharratin khairan yara to ba wata abin maganar ga ta nan ta daga hannu karuman a kuma an ci a baki hukum menene alkhairu na Tara sosai.
so ake ki rike abin maganar ana nufin dukiya a wani lokacin kawo ayar da ta tabbatar da haka wa innahu li hubbil khairi la shadid ita ce ayar da muka samu wadda muka yi istishhadi da ita fa na masha Allah tabaraka wa ta'ala an sa ta amsu ta ce alkhairu tana nufin dukiya ina ayar wa innahu li hubbil khairi la shadid wace muka yi shi istihadi da ita kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin ko a in taraka khairan lil haka ne ta kawo aya ta kawo istishhadi ta amsa tambaya kema kuma lihubbil khairi la shadid kina son kuɗi na in kina son kuɗi ga dubu ɗaya in ba kya son kuɗi ko mu rike abanmu ko kina so to insha Allah malam gome kamata bismillah
akwai tambayoyi kamar haka na'am da tambayar farko da take assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa malam da duk wanda suka ba da gudunmawa wajen tabbatar da wannan karatu a kai Amin.
tambaya ta ita ce idan ya kasance wanda za ka zuba musu abinci to ya kasance wani ya kone shekaru Mm.
to zo za ka raba kai kai ko kuma za ka zuba wa kowa yadda zai iya cinyewa
eh shi idan an zo maganar gida da zuba abinci da ba da abinci ana yi ne bil ma'ruf abin da hankali zai ɗauka da abin da ya dace yanzu yaron da yake shekara biyu da yaron da yake shekara goma sha takwas dan uwansu ɗaya ubansu ɗaya ko dan ubansu ɗaya sai a zama musu abinci iri ɗaya ba za a zama musu ba kowa abin da yake da bukata shi ake bashi wannan shine abin da muke magana amma an san wane ga abin da yake da bukata kuma an sani kuma za a iya bashi aka hana shi shi muke magana akan shi ba a nufin cewa kowa sai an zama masa daidai da daidai ba haka ake nufi ba na'am da tambaya da biyu assalamu alaikum malam ya halatta da sha maganin fulani saboda rashin hankali Allah ya saka wa
na'am shi a shan azumi sunna ce da Allah madaukakin sarki ya ajiye wa mata kuma ba birge ubangiji zaki ba dan kin ki shan yin azumi a cikin watan ramadana ki bar ɗabi'arki da al'adarki yadda Allah maɗaukakin sarki ya sana muki kuma idan azumin ya wuce kina da ranakun da zaki rama baki da damuwa a ciki inda ake ba da dama a sha magunguna inda in ba a sha ba ne za a iya samun rai da damuwa wata ƙilkin je aikin haji a rukunin waɗansu alhazai kuma garan da za ki tashi wata ƙirran da za a yi ƙawaful ifada wanda sai da shi aikin haji zai cika kuma sai faɗo a daidai kwanakin hailaki wata ƙil kafin ki ƙare kuma jirginki zai baro saudiya kin ga kenan baki yi aikin hajji ba kuma baki samu gurban da zaki yi aikin hajji ba a irin waɗannan guraren ne ake ba da dama a sha magani don ya rike al'adar kar ta zo ta don ki samu damar ki cika aikin wata ibada wadda kuma ba ki da dama ki rama ta ko ki cika ta tunda ba a garin ki guraren yake ba amma azumi babu laifi ki yi azumi guda ashirin da biyar ki sha biyar ko ki yi ashirin da shida ki sha hudu ko ki ashirin da uku ki sha shida gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya so miki bayan azumi he kirama kuma babban abin mamaki ne na rasa yadda aka wallahi mata suke da tsanar ajiye azumi mu muna so dama ta samu mu ɗan sha ko kuma kuna da tashin hankali akan shan azumi Allah da ba asiri na'am wannan shi ne assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya da kwana mai amfani Allah ya mana gafara da iyaye wanda ya baki amin amin wannan imani na yana so da yau na'am dangane da jarrabawar da Allah ya mini subhanallah yana so ba da karfafa mishi da bishara da ubangiji Allah bai da wannan gafara to ai tunda kika san imanin zai ragu insha Allah ta'ala ba zai ragu ba babban abin da yake ba mu matsala a rayuwa shine mu samu garanti imanin ba zai ragu ba da kika samu labarin imanin zai ragu Allah ya soki da alkhairi tun da kika san ko zai ragu ai ba za ki bar shi ba cikin ruwan sanyi ya gudu ba za ki bar shi ba cikin ruwan sanyi ya tsiyaye duk yadda aka yi kika rike shi a baya ki yi kokari ki sake rike shi a gaba kuma in jarrabawa ce ba a taɓa yin rayuwa babu jarrabawa a cikinta ba ita kanta karɓar jarrabawar imani ce wataƙil kin yi addu'a Allah ba ni kaza bai baki ba Allah ɗauke min kaza bai ɗauke miki ba so ki sani wannan ƙin ɗaukewar ko kin bakin Allah ya hana ki ne saboda yana da buƙatar muryarki abin da mutane suka kasa mantawa mutum zai daga hannu Allah ina roƙonka Allah jarrabawa ka ba da kamun Allah ka yaye mu Allah ka ɗauke min ita sai Allah ya ce naji ki sake gobe ya ce naji ki sake jibi ya ce naji ki sake gata ce ina sana da ki za ki hekara goma Allah bai biya miki ba wakin san dalili Allah yana so ya ji muryarki Allah so yana so ya ganki a lokacin da kike ambatan shi sai a jinkirta miki biyan bukatarki akwai wanda kuma Allah baya son bukatarsa baya so ya ji muryar shi da ya daga hannu Allah ba ni kaza ce ga hina saboda ba a so ya saki wai ba kwa gani a mu'amalar mutane wani zai je ya samu mahaifin shi baba ba na dubu ɗaya ce ungo tafi saboda baya son ganin sa baya so ya ji wata matsala amma idan wani ya zo ce baba naira dubu ɗaya za ka bani sai ce to zauna me za ka yi da dubu ɗaya to yanzu wani abu naira dubu ake sai da shi yanzu ɗari bakwai ba za ta yi ba yanzu mahaifin yana so ya ji shi a jikinsa yana so ya gan shi a kusa da shi shi yasa za su tattauna wannan matsalar naira dubu ɗin a ƙarshe ko a bashi dubun ko a rage dubun ko a ƙara akan dubun da ya nema yanzu da wancan da wannan wanne aka fi so wannan na biyun da ba a bashi ba kai tsaye shi aka fi so to bukatunmu a wajen ubangiji ma akwai haka akwai wanda Allah yake so ya ji muryar shi saboda haka zai barki ki ta addu'a ki ta kira ki ta kira saboda Allah yana so ya ji muryar ki akwai lokacin da annabi ayyub yayi ta kiran ubangiji ko annabi yunus yayi ta kiran ubangijin shi har sai da mala'iku suka gane muryarsa saboda yawan yadda muryarsa take hawa sama amma lokacin da ya fada cikin kifi kifi ya haɗe shi ya ce la ilaha illa anta fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mala'iku suka ce ya ubangiji wannan muryar mun santa mun gane ta amma daga inda kiran yake zuwa ba daga nan ya saba zuwa ba ashe kiran da mutane suke wa ubangijinsu mala'iku sukan gane hanyar ma da kiran ke bi ya je wajen ubangiji in kika canja hanya kika kirawo to yanzu mala'iku da kansu za su taya ki fadanci a wajen ubangiji wannan mai kiran ya canja guri yanayin yadda muryarsa take ta canja ya galabaita ya shiga cikin wani yanayi Allah a biya bukatar shi za su taya ki neman addu'a a wajen ubangijinki da haka idan mun yi addu'a Allah bai karba ba ko mun ce Allah ba mu Allah bai ba mu ba wallahi kar mu yi garajen tsammani Allah ne bai yarda da mu ba Allah san mu yake akwai a cikinku wallahi da wata an ba ta kuɗi da ‘yar wuta ce, wallahi da ta auri mai kuɗi wata da ‘yar wuta ce, sai Allah ya hana ta auren mai kuɗin sai Allah ya hana ta kuɗin, saboda Allah yana so ta sha wahala take tuna shi take inna lillahi take la haula wala quwwata illa billah dana Allahumma ajurni fi musibati so yake ta mutu sai ba ta sakamakon hakuri da jarraba ta shiga gidan aljanna wata mace ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce manzan Allah kai min addu'a farfadiya nake faduwa nake yi ta ce kamun addu'a Allah ya yi mu sai ce idan kina so zan muki addu'a a yanzu nan Allah ya yi miki da kuma za ki haƙuri Allah zai baki aljanna sai ta ce fa'in ni a takashaf fada'ullaha li Allah a takashaf ta ce to ɓacin raina idan farfadiyar ta zo min na faɗi ta ce wani lokacin nakan yi tsirara saboda ban san inda zan faɗi ba ban san a yanayin da zan faɗi ba don haka wani lokacin zane na zai iya kuncewa kuma a rahin sa'a ban da wani kaya a ciki don haka ana ganin tsireci na ta ce na yadda a bar ni da jarrabawar amma a roƙa mun ubangiji duk inda zan faɗi kar a ga wani ɓangare na jikina ya bayyana sai manzo Allah ya mata addu'a duk inda za ta faɗi kar a ga tsirecinta amma ta yi haƙuri da wannan jarabawa za a ba ta gidan aljanna to mu yanzu ko da babu annabin da zai ba mu labari wataƙil ba za ki gaya wa zuciyarki ba kenan wannan jarrabawar da ake mu wataƙil ubangiji yana so na yi haƙuri da ita ne na mutu da ita don ya bani aljanna sakamakon wannan jarrabawar wasu tashin hankalinsu ‘ya'ya ne wasu tashin hankalinsu kishiyoyi ne wasu tashin hankalinsu mai gidan ne da kansa wasu tashin hankalinsu sirrikansu ne uwar mijinta ce batta santa ko uban mijinta ne baya santa wasu dangin mijinsu ne basa sansa in kika ce a raba ki da waɗannan ya za a yi Allah ka yaye mu wannan musifar kina nufi duk a tattare dangin mijinki a kahe su ba za a yi ba kaga kenan wannan wata jarabawa ce da Allah ya miki sai dai ki yi haƙuri ki rungumi kaddara a baki ladan wannan haƙurin a baki wannan ladan kaddara landa kika kare batar aurenki sai Allah baki aljanna a dalilin wannan auren da haka duk jaraba da muka samu kanmu duk halin da ya samu kanmu kar ya sa wannan ya sa mu yi tunanin imanin mu zai ragu dan abin da muke ne ba mu samu ba mu bar imanin mu yana hawa din yana sauka mu yi kokari mu angiza hiya hausa mai ya zauna wannan shine abin da ya fi dacewa Allah ba mu ikon cin jarabar kuma imana ƙwarai da gaske ana bin wata azumi ba ta rama ba sai da ramadan ya rage sati daya ba abin da zai hana ta rama ya kuma dacewa nana aisha ta ce ana biyo ni azumi ba na samun damar da zan rama wannan azumin sai sha'aban ya dawo saboda yawan shugulgulanta da lokacinta da take ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka tunda lokacinta na manzan Allah ne ba za ta ira mu azumi ba sai ta ce idan sha'aban yayi lokacin da manzan Allah ke shagaltuwa da yawan azumi to ni ma sai in samu dama sai in rama nawa wannan azumi din da haka idan ya rage miki saura sa'aban abin Ramadan da sati daya ana bin ki azumi hudu ko biyar yake sauri ki bige biyar din kina hutawa kwana daya ki dauki Ramadan kin dan yi exercise ma kin dan motsa jikinki kina zuwa yake saba Allah ya sa mu kai lafiya na'am na'am eh kawai dai baki da kirki baki da kirki kuma mata da yawa gaskiya ba su da kirki wallahi akwai mai gidan da ya gami ya ce wallahi ya sha gani matarsa za ta tuna a siyo musu tsire ko a siyo kaji ta sa a ɗaki ta cinye wani lokacin ta hana 'ya'yanta kawai dai zo daga takardar abola wallahi akwai rahin kyautawa akwai rahin mutunci duk ran da Allah ya baki kishiya mai bayarwa wallahi zaki sha wahala tun kafin aiki hiya wallahi ki canja saboda shi wata sirru na aure duk abin da kika ki kika ga ba za ki ba wallahi idan aka kawo kishi yake da wani halin ita kuma take zuwa duk abin da kike ki kike ga da shi zaki azabtar to wanda za ta zo ita kuma da wannan maganin za ta zo idan ta zo ta ita ma da nasa da wannan matsalolin shi yasa idan ke takamar ki rowa ki cike kadai to ran da Allah zai bahi wata matar ita kuma ya bahi mai jarrabar kyauta duk abin da za ta ci ba za ta iya ci ba sai ya zo kuma idan ya zo sai ya fara ci ya zaɓi abin da yake so masa ya ci sai ya bada idan ya je ɗakin ki ke ma sai kika ce masa mai gida ga kaza sai ta yi yanzu ba so shi ma kuma ba zai ci ba kuma har abada ba za ta birge shi ba kuma ma ɗabi'ar mutanen kirki ba ce ba karatun da muka yi na maza jiya laisa alaikum junahun an ta'akulu jami'an aw ashtata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa iya cin abinci su kadai idan lokacin abinci yayi aka zuba musu abinci in dai ba wanda zai sa hannu su ci ba za su ci ba idan ta kure musu sai su dauki kwanan su ke yawo malam ka ci abinci kwa eh wallahi na ci za ka kara a wala ba zan kara ba malam ka ci abinci eh na ci za ka kara ba zan kara ba sai yayi ta zagaye gari sai ya samu wanda bai ci abinci ba yana da bukata sannan su sa hannu su ci abinci sai suka higa cikin kunci da damuwa sai aka ce laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata babu lafi ko ku ci a dunkule ko ku ci ku kadai sai da aka saukar da wannan ayan ne suke iya ci su kadai kuma saboda Allah yanzu ke kina tare da mutum kun manne kun zama abu daya ta yadda ba za a iya ware ku ba kuma kawai ki shiga daki ki cinye ke kadai kuma kike jiran ya zo ya kawo miki gaskiya babu kyautawa a ciki Allah rufa asiri ba halin mutanen kirki bane gaskiya ke canja amin annamimi ya ce duk matar da za a yi umarni da kyakkyawan aiki kuma ta yi ziga cewa kar a yi wallahi annamimi ya ce dama wane ne annamimi shine wanda baya so ya ga an yi daidai baya so ya ga daidai ta zartu ai sahu da daidaita sahu aikin musulunci idan manzon Allah ya kabbarta sallah ko zai kabbarta sallah yake cewa kowa ya fuskance ni ku daidaita Umar dan Khattabi wani lokacin an ce har kata ko ya samu yadda migini idan yayi migini yake sa wannan ranji din ya auna ya gani gini yayi daidai ko bai yi ba to hihe samo dogon ici in ya zo a sa kamar mutum bakwai takwas ya dora a kirjinsu a gani ya hau daidai hau ya sake wucewa haka a haka ake saita musu tsawon an gansu car a tsaye kuma Allah da kansa yace inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus duk abin da ake sahu Allah yana so ya ga sahun ya tsaya car amma ne da juna gaskiya baki kyauta ba idan za a yi umarni ki sai kar aji galibi abin da yake damun mata kuna da rena junanku shi ne abin da yake damun mata watakil wadda za ta ba da umarnin yarki watakil wadda za ta ba da umarnin ba ta kai ki ba watakil yarki ta fari ta fita in ta zo ta ce miki ika za ke ce ga to ana aina na ki taima ya za a yi a ce mu ma yi kaza wannan shi ne abin da yake damun mata saɓanin maza wata kuma ba mamaki dama saurayin su ɗaya ne ma ta bige ta ta aure mata miji saboda haka da wannan ciwon tun na hekara talatin ya za a yi ki aure miji kuma yanzu don rahin kunya ka zo ki ce wani daidaita sahu an ki a daidaita din ba sa mantawa mata amma maza su lissafin su duk ba irin wannan bane ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi daga cikin kyawun musuluncin mutum ya zama to mai karbar umarni ne idan an masa mai karbar hani ne idan an masa kuma idan an yi umarnin fa ba fa mai umarnin ki kwa biyayya ba hajiya dan iyo gaba wallahi da kika iyo gaba ita kika biyayya ba na iyo gaba ne saboda Allah yana so a daidaita sahu na iyo gaba ne dan manzon Allah yayi umarni a daidaita sahu ba ni da alaka da ke kawai dai wata kilke kina aikin da zai saki gano sahun ya tsaya ne ko bai tsaya ba ba da matsala da ke idan muka za mu tsaya mai sallah sau da muna tsaya a bayan malam ya jiyo ce mana kuma istau umarni ne ku daidaita kuma daidaitawar za a yi sannan a juya a kabbarta babu wani abu in dai ba za mu karɓi umarni ba ko ba za mu karɓi hani ba akwai alama ta girman kai shi ko manzo Allah ya yi alkawari idan mutum zai je lahira da girman kai ko daidai ƙwayar zarra ce waccan dai zarrar da muka wuce a baya ko kwankwarkwata ko ƙwayar komayya ko ɗan wannan jinkiyahin ko hi aka samu to he an ƙona ki tukuna he an gasa ki an babbake an kankare inda girman kan yake sannan a baki dama ki wuce gidan aljanna mu cire girman kai daga cikin rayuwar mu akwai wanda suke da addu'o'i a sa ƴaƴansu a sa jikokinsu da su kansu da suke da bukatu muna fata ubangiji Allah ka ba kowa bukata ta alkhairi Allah ka datar da kowa akan daidai da abin da zai yi daidai da shi abin da muke bukata akwai alkhairi akwai dacewa akwai yardar ka Allah ka ba mu duk abin da muke so Allah baka yarda da shi ba baka so babu alkhairi a cikin shi Allah ka canja mana da wanda ka fifihi alkhairi ka yarda da shi ka amince da shi Allah ka raya mu akan musulunci ka karbi rayuwar mu cikin musulunci Allah ka raya mu akan musulunci ka karbi rayuwar mu cikin musulunci Allah ka sa mu je aljanna da imani da ayyuka kyawawa Allah ka ba mu makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya Allah ka shirye mu ka shirye zuriyar mu Allah ka shirye mu ka shirye zuriyar mu Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyaye iyayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu Allah ka zaunar da zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin gidajenmu Allah ka ba mu zaman lafiya da nutsuwa da arziki a cikin gidajenmu Allah duk fituna da tashin hankali da gutsurutsoma da gulma da tashin hankali Allah ka ɗauke su daga gidajenmu da kewayenmu Allah duk tashin hankali da gutsurutsoma Allah ka ɗauke shi daga gidajenmu da kewayenmu Allah ka ba mu rayuwa ta aminci Allah ka ba mu rayuwa ta aminci Allah ka ba mu rayuwa ta aminci Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa ahlikina bis salihin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin